أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاتم لما سبق ناصر الهدي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره من جدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد أخوة مسلمين دائما نسلم إلى تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الله سبحانه وتعالى ya kawo wannan rana ta alhamis wanda ta yi daidai da goma sha hudu sha uku ko ga watan ramadan hijira dubu daya da dari hudu da talatin da takwas za mu ci gaba tafsiri da muka fara jiya cikin surar jajiya kafin nan akwai wasu tambayoyi ne ko ba suna assalamu alaikum alan da fatan aisha ba lafiya alan ina tambaya ne akan wani ya ce sheikh ibrahim ya ce duk wanda bai bi shi ba ba zai shiga aljanna ba a wanda ya faɗi wannan ya yi ƙarya wanda ya faɗi wannan ya yi ƙarya ban taɓa gani ba kuma na ta karanta rubuce-rubuce na ce ibrahim da dama ba inda ya ce duk wanda bai bi shi gaba ba zai shiga aljanna yaushe ne aka yi shai ibrahim shai ibrahim kwata-kwata yanzu in ka kirga rayuwarsa ta ta shekara ɗari ba daga haihuwarsa zuwa rasuwarsa a zuwa yanzu ɗari ne da ɗan wani abu ɗari da wani wani abu to yau ana yanzu muka faɗi hijiran manzan Allah duk shekara dubu da ɗari wuyan nan ba za su shiga aljanna ba sai yanzu lokacin da sai Ibrahim ya bayyana sai dai watakila wanda yake faɗa maka wannan magana ko yana da wata mummunan nufi manufa ko kuma ya ji wani maganar da shi bai fahimci ne aka faɗa ba ya fassara haka ya kasan abin da zan faɗa kenan dan nan ba wata wannan ma ba wani abin dogon bayani a kan su sannan assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya mu waɗanda muka yi ritaya malam a samu a addu'a malam Allah ya sa mai girma gwamno ya biya mu kudinmu na nagaratu Allah ya sa mu karba da hannunmu so ya yi addu'a ya tukun mutu ya addu'a eh gaskiya da farko dai ina cewa ku addu'a Allah ya fito muku da haƙƙinku na karatu da ka kawo sunan mai girma gwamna gwamna ka sani kai ne haƙƙin wayannan mutane ke hannunka kuma kamar suna so ne a tunatar da kai kai alkawarin za ka ba wa kowa haƙƙinsa Allah ya baka mulki ka hau wadda aka ka ɗauki babban nauyi kuma ka tuna waɗannan mutane akwai ƴaƴaye akwai mataye akwai dangi a ƙarƙashinsu kuma tsofaffi ne duk wanda ka jana neman garatuti tsoho ne tsofaffi ne kuma sun yi aiki wa gwamnatin jihar bauchi sun gama ƙarƙarar ƙarfinsu wajen aiki wa gwamnatin jihar bauchi kada ka dubi cewa ai ka gaji wannan matsala tun daga na baya ka hau ne dama don ka gyara matsala saboda haka wancan matsala tana jiran gyara ne daga wurinka kuma a gaskiya kamar yadda suka ce su karba da hannu gaskiya in mutum ya rasu bai karba da hannunsa ba to Allah sai ya ci tsaye wanda yake da haƙƙi na shugabanci a lokacin domin ba a ce a ba wa magada ba haƙƙi ne da ya kamata ka ba wa mutum a hannunsa ba ka ba shi ba har ya rasu tukunna daga baya aka ba wa magada to an ba da haƙƙi amma kuma akwai wani haƙƙin da Allah zai bincika na cewa me yasa aka bar shi ya wahala wani ma dalilin hakan ne hawan jini da sauransu ya kama shi ya zama shine ajabin lalle ba ma mai girma gwamna ba dukkan gwamnoni da dukkan masu mulki na ƙasa baki ɗaya ana wasa da wannan haƙƙi kuma babban haƙƙi babban haƙƙi ne haƙƙin wanda ya gama gajiyawa ya tsufa ya zamanto wani baya da gida yana jiran ya samu ya ɗan samu mahallin zama wani bai da lafiya ma da wannan kuɗin zai jinya wata nan dai saboda haka kun ji dai na isar da saƙonku Allah kuma ya sa bukatar ku ta biya kuma addu'an da muke Allah don girman wannan wata a dubi wayannan mutane a fitar musu da haƙƙin su albarkan manzo sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya malam a taya ni da addu'a Allah ya shirya mun ‘ya'yana maza da mata, Allah ya ba su maza na gari. To, amin, Allah ya shirya miki ‘ya'yanki maza da mata, Allah ya ba su maza na gari. A nan zai kira ga mata rinka biyayya ga mazan rinka taimaka wa mazansu wajen tarbiyyar yara. ku mata da yawancinku ku ne kuke ɓata ‘ya'yanku tun iyayensu suna nan da rai ko ‘yan uwansu suna son su ga sun zama nagari sun tarbiyyantar da su ku ce an tsane su ko uba yana ƙoƙarin ya tarbiyyantar da ‘ya'ya ki ce ki ‘ya'yanki kawai ya tsana sai lokacin da uba ya zo ya tafi ko ‘yan uwan suka watsar da maganar tarbiyyan aka barki da ‘ya'yan sai kuma ‘ya'yan su zo su farfarce su farfare kuma su zo suna kuka wannan abu ne da muka san shi yana yawan faruwa da yawa mata kuna karɓe mulkin tarbiyyar yara daga hannun mazajen ku ko ‘yan uwan mazajen ku ko wani abu makamancin haka kuma sai abin ta zo ta ɓaci muku ki zo kina kuka kina cewa kaza kaza kaza da yawa mata an ce yaron ki yana dan shaye shaye la sharri ake masa an sani dana an sani dana ba haka ko yaron nan ya fara dan sace sace la ka ji sharri ka ji sharri ko yaron kin nan fa in ta fita yi rada irin abubuwan da take da samari la ilaha illallah ka ji mahassada ka sun ga tana da masoya sai abu zazo ya ɓaci kuma daga baki ba kina kuka yawa mata haka kuke wanda haka mata ku ji tsoron Allah duk abin da mabiyanci akwai wata wata wata wani wani wata wani majalisi da nayi nayi maganganu akan wannan da yau mata da yawanci ku kuke rayuwa bayan maza mabiyanci Allah yana tsawaita rayuwanku idan baki taimakawa shi uban yaran nan ko kuma ɗan uwa ko me an an an mai da yaran nan sun zama nagari ba to za ki zo uban yaran nan ya mutu shi ba zai san bala'in da kike ciki ba ‘ya'yan da kika ɓatan bala'in kanki za su zo, ke ne za ki zo ki ta kuka ki kusan wuyan wannan lalata yaran da kika yi. Kuma da ki taimaka wa miji uban yara ya tarbiyyantar da yara su zama na gari. Amma kuma muna miki addu'a kamar yadda muke kika nema kowa ma zai yi addu'a Allah ya gyara al'umma, Allah ya gyara yara, Allah ya sa su zama masu tarbiyya na gari. Wannan shine iyakacin abin da aka kawo muka karanta na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين
na'am ya na ji kamar an jawo wurin da ba nan muka kwana والذين آمنوا يذكروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ما عمل صالحا فلنفسه وما أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ومن ما عمل صالحا من نعم ما عمل صالحا نعم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون man amila salihan wanda ya aikata aiki na gari fali nafsihi wannan aiki da ya yi sakamakonsa ga kansa idan kai na gari kai za ka girba saboda kai ne za ka je lahira ka samu sakamakon gidan aljanna ka ji daɗi ba ruwan Allah shi ya riga ya gina gidaje ya tanada wa kowa gidansa saboda haka ba amfanin Allah subhanahu wa ta'ala kai ba kai ka amfani kanka ga hadisi dai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da na farkon ku da na ƙarshen ku da aljannun ku da mutanen ku za su haɗu a kan zuciyar mafi imani mafi kyawawan halaye a cikin ku ba abin da zai ƙara a cikin mulkin Allah da na farkonku da na ƙarshenku da aljannunku da mutanenku za su tattaru su zama su ne suka suka suka tattaru a bisa ɗabi'a irin na mafi fajirci daga cikin halitta gaba ɗaya babu abun da zai naƙasa daga mulkin Allah da na farkonku da na ƙarshenku da aljannunku da mutanenku za su tattaru kowa ya tsaya wa Allah bukatunka kowa ya ce Allah mai da shi kamar dangwace kuma ya ba wa kowa ba abin da zai rage daga cikin abin da Allah yake da shi sai kamar ka sa filalan zare a cikin ruwan teku saboda haka Allah ya ce so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ce wayannan fa ayyukan kun ko fiha lakum nake idittiga su nake ba ku man wajada khairan alhamdulillah duk wanda ya je ya ga alheri to ya gode wa Allah Allah ya masa muwafa amma wanda da gaira zalika wanda bai samu alheri ba ba wala ya rumanna illa nafsa kare zai kowa sai kansa don haka wannan shine daidai da wannan aya wannan hadisi ke yake fassara wannan aya man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa alaiha wanda ya munana musibar sa'awansa kansa za ta koma ثم إلى ربكم ترجعون kuma wurin ubangijin ku za a mai da ku a ba wa kowa sakamakon aikin Allah ya samu samu sakamako mai kyau na zai na
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين
na'am Allah subhanahu wataala ya ce wala qad atayna bani isra'ila alkitaba mun ba wa bani isra'ila littafin at-taura nan ana maganan bani isra'ila a zamanin annabi Musa wal hukuma mun ba su hukunci a tsakanin mutane sun zama shugabanni su ne masu yanke hukunci su ne malamai su ne alƙalai wan nubuwata mun ba su annabci ga annabi Musa da annabi Harun wa razaqnahum min at-tayyibat mun arzuta su daga daɗaɗan abinci kamar manno da salwa da makamantansu وفضلناهم على العالمين muka fifita su da samun dimbin annabawa ko ta wannan bangare za a ce an fifita su kan talikai gaba daya babu wata kabila ko zuriya da ta yi yawan annabawa irin wanda bani isra'ila suka samu fassarar da malamai suka fi rinjayarwa alami zamani an fifita su tun daga annabi adamu har sun kafin dai zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata al'umma wanda Allah ya mata gata irin gatan da yayi wa bani Isra'ila wa atainahum bayinatin min al-amr wa atainahum bayinatin min al-amr fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون na'am wa atainahum muka ba su bayinatin min al-amri al'amarin da yake musu wato bayanin yanda ya kamata su rayu ta wata fuska ce mun musu bayanin halal da haram a fili kamar yadda dai ake cewa alhalalu bayyinu wal haramu bayyinu yanda mu ma Allah ya nuna mana ga halal a fili ga haram a fili ko haka su ma Allah ya musu bayani وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والكاشار zuwa ƙarshe ko Allah subhanahu wa ta'ala gashi ya faɗi haramna kaza allazina hadu haramna kullu dhi dhukrin gashi nan duk Allah subhanahu wa ta'ala ya musu bayani su halal ya fitar musu fili haram ya fitar musu fili kamar mu ne yanzu a al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace ma bai san haram ba duk jahilcin sa ƙarya yake duk jahilcin mutum ya san haram ya san halal sai dai cikin wasu abubuwa umurun mustalihat amma wai a ce mutum a ko yana zina dan bai san haramun bane ko yana shan giya dan bai san haram bane ko ya ci riba dan bai san haram bane ko ya karbi kudin rashiwa dan bai san haram bane duk wanda ake magana na yace sun ci rashiwa da hanci sun sani ba halal bane ko a red block mutum ya karba ko ni ka yanke mutum a red block ya karbi naira hamsin ko ɗari ya san ba halal bane inda za ka ce masa ma ga sadaka sai ce ta na gode saboda yana ganin wannan kan ta halaka to ka gani a ce halal a fili yake haram a fili na'am mun arzuta Allah subhanahu wata'ala yace ba su yi sabani ba kamar talabu ba su yi sabani wajen gaskata abinda Allah ya rubuta musu a littafin su ba lan ba'd ma ja'ahum al-ilmu sai da ilimi ya zo musu duk abin da ga sun karyata na littafin nan sai da aka musu bayani su da gane gaskiya idan sun halatta haram akan ilimi suka haram wato sun sa haram ne amma suka halatta idan kaga sun halatta sun haramta halal to akan ilimi suka haramta halal din ba wai dan ban sani ba sun sani a rubuce dan tsaurin kai ne da lalacewa kawai suka ga cewa wannan abu suna bukatan sa suka halatta shi haka nan ma kan sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasu saba suka nuna cewa su ba su yarda da manzon Allah ba wai akan jahil a akan ilimi ne sun san manzon Allah shine manzon Allah Allah ya faɗi sifofinsa a littafin su kuma sun gane amma saboda jadderanci son zuciya da kabilanci da ta'assubanci na addini yasa suka ki gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bagayan bainahum dan zaluntan juna a tsakaninsu hasada ga dan adam hasadan dan adam ga dan adam shine bagayan bainan inna rabbaka ubangijinka ya qadi bainahum zai shari'a a tsakanin su yawmal qiyamati a ranar kiyama shi ma kanu fihi yaktalifuna a cikin abin da suke sabani akai in sun ce ba sani bane ma to Allah subhanahu wata'ala zai yanke musu shari'a in kun sani zai ce kun sani ga dalili kun sani ya yanke musu hukunci na'am a cikin abin da suke sabani a kai na'am
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ho wannan jama'a da sun san ma'anan sun ma'anan summa da sun gane abin da Allah yake nufi da sun ma'anan wato an ɗauko tafiya ana bindin ɗin abin da ya zo baya akan abin da aka yi a gaba an gama mana bayanin yahudu da mummunan ɗabi'arsu da danne gaskiya su fi ƙarya a kan sani ba a kan jahilci Allah ya ce haka muka yi har yahudu suka tsare nasu ya zamani aka samu fakra na rashin annabawa summa ja'alnaka ala shari'at sannan kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka zo muka tsora ta kan waccan shari'a shari'ar da ta ɗauko tun daga zamanin su ba wani canji kada mutanen ka su zo su yi ɗabi'a irin na yahudawa shine gargadin da ake yi mu gwaye mu sani ga yadda yahudawa suka yi Allah ya ba su ilimi ya ba su girma ya ba su ya musu bayani halal da haram dalla dalla ya musu komai ya ba su amma akan ilimi suka kaucewa gaskiya ga koma kan ƙarya da suka lalace muka watsa al'amarinsu muka zubar da su muka ɗauko ka kuma kai muka ɗora ka ala shari'atin akan wannan ɗariƙa ma sai aka fasara shi da ɗariƙa akan wannan tsohuwar hanya ta musulunci wanda annabi ibrahim ya kira a kanta annabi isma'il ya kira a kanta annabi ishaq ya kira a kanta annabi yaqub ya kira a kanta annabi yusuf ya kira a kanta aka zo aka sami annabi annabi musa ya kira a kanta annabi isa ya kira a kanta da annabawan da yake da suke tsakani su annabi dawud su annabi sulaiman su annabi zakariya su annabi yahaya da sauransu ita ce muka zo muka sake gyara mata tsari muka turo ta shari'a hanya ce tun na da min al'amri na al'amarin addini don haka Allah ya dora manzon Allah akan shari'a babu zancen wani jahili zai ce wai ba kauya shine ba kauye shine kazani shari'a kan ba ba kauya ba sananniya ce ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora ta kuma Allah ya ce ni na dora ka akan shari'a Allah bai ce na dora ka akan hakika ba ko sun maja'alnaka ala haqiqatin ala shari'atin dai aka ce manzon Allah haka hakika ba ba aikata ta ake yi ba jahili ne ke magana hakika aikata ta ake yi hakika sanin ta ake yi hakika tauhidi ne sanin ta ake yi cewa ga fa hakikanin al'amari ga kuma zahirin al'amari shine kuma mun sha bayani mutane ne ba san mutane ne suke ganganci mun sha bayani hakika yanzu misali Allah wani ya zo ya kare kanka danginka ne za su ce wani ya kashe mana wanan mu shari'a kenan ko ba haka ba amma an zo ana wa'azi gare su ku yi haƙuri mai da al'amarin ku ga Allah Allah dai ya kawo ƙarshen ajalin dan uwanku an mai da wa al'aiki gawa an mai da aiki ga haƙiƙa to shike nan sai a ce alƙali an da ta ka Allah ne ya kace haka alƙali zai kai din dan haƙiƙan idan aka ce dan uwa aka kashe ma dan uwa aka je kotu alƙali ya ce a wannan aikin Allah ne za ka hakura kaga munafiki zindiki kawai makaryaci a zo a kotu an kashe ma dan uwa alƙali ce eh wannan yakin Allah mu abinda muka sani a tauhidi ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah har ya alƙali yake hakika waye kace shi amma kai yanzu ne kake so a maka shari'a kake so ba ka san hakika munafiki wanda ka ba wani abu ne na dagule dagule da kame kame ba abu ne a fili kawai sai dai kazani kawai in ya tashi yana son ya san zuciyarsa sai ya ce ya san zuciyarsa amma hakika al'amari ga irin an gane to manzon Allah akan shari'a aka dora shi aka ce yanke ta ma kowa da Allah ka musanya ka ala shari'atin akan shari'a min al'amri na wannan al'amari na addini fatta bi'a dan haka ya rasulullah ka bi shari'a wala tattabi'a wa alladina la ya'lamuna karka bi haqiqa mun fasaran kenan ko ina ka je ka tabbata la tattabi'a hawa alladina la ya'lamuna karka bi haqiqa shine hawa alladina la ya'lamu jahilai bindi kai su ba su san ka bi shari'a saboda suna son su aikata mata dama duk wanda kaje na son haqiqa dan me yake nema ne ya aikata mata a hawa ne na alladina la ya'lamu karka bi soyayyen wa'anda ba su da ilimi amma suke da awan suna da ilimi suke ganin kamar sun sani ba kuma ba su kuma sani na'am إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين na'am wato insha Allah a karatunmu na yau insha Allah za mu zo ku ga ku ji abubuwa ɗan da suke tafiya daga wurin masu abu wanda za ku ga kamar an samu yankakkiyar magana hasmul hisab an yanke duk wani husuma tsakanin wayanda suke ganin abin da muke gaya musu nan kamar mun takura musu ba gaskiya ba ne duk shi za mu karanta a nan insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da ya ce wala ta tabi hawa allazina la ya'lamu karka bi soyayyen zuciya wanda ba su da ilimi in ka dauko soyayyen zuciya tun daga kafirci har zuwa zindiƙanci duka son zuciya duk wanda ka je baya son ayi shari'a dan son zuciya ne eh yanzu wayanda ba su son me yasa wanda yake ba na son ya shigo cikin magana da ya shafi siyasa misali wanda suke ba su son janar Buhari ya zo tsakaninsu da Allah a lokacin da ake ta rigimar janar Buhari janar Buhari tsakaninsu da Allah sun san Buhari zai yi zalunci ne eh me yasa suke gudun Buhari shari'a zai yi misali ko ba bai ta musulunci ba dai amma dai wanda aka rubuta a ƙasa aka ce nan ka'ida ga yadda take ita zai yi ka'ida zai fi talla talla talla su kuma ba su a son ka'ida a hawa allazina son zuciyarsu suke so karawa a bashi ya tafi da abin da ya sa ta gafiya gafiya tsere da na baki cin hanci a dai a bar kowa ya cin hancinsa rakewa kowa ya rakewansa zalunci kowa ya zaluncinsa kama karya kowa ya kuma ga shi har yanzu nan ba a daina karya mu ba da dama suna shi din gayya ne mutum ɗaya cikin miliyan ɗari biyu kuma da ƙyar zai samu guda ɗari irinsa kaga abin ba zai yiwu ba yanzu ma gashi nan dai ana ta fama ana jin kuma a hakan ma dai wasu ne dai wanda dai a hawa ba dai a hawa din ba suka dan jamuta al'amarin wataƙila wai haka ake faɗa ni ba ban sani ba ni ma yanda nake ji haka nake ji wai wai to ka gani a hawa son zuciya shine wani ma yake sa shi matsalarsa ba ma wanda ma an kauce ma shari'ar musuluncin ba to wai da aka kauce ma shari'ar musuluncin aka ɗauko shari'a ta kunce tushe da sauransu ake yi to a bi asalin wannan kunce tushen ma mana yanda aka tsara shi to shi ma ba zai yiwu ba saboda al'ahawa annas soye-soyen zuciya sun hana asalin duk abin da aka rubuta in dai suna ce ka'ida za a rubuta to azzalimi ba ya son ba ya son to haka dan adam ne ba mai maganin sa sai Allah sai an je lahira sai talakawa sai ku yaku haƙƙin ku zai yi wuya ya fito wallahi sai Allah ya so insha Allah amma dai to abubuwa duk sun nuna cewa babu babu wani ne son har talakan ma har talakan har talakan yanzu a zo a ji ka'ida ce yanzu baka ji ba haba irin wannan rayuwa a ce wai kai ka je ka nemi abinci sai ka yi noma da mun saba kawai malamin ka je wajen wani rabin ya baka dubu ɗari ka fada wannan rayuwa ku ya za a ji na za a je da wannan rayuwa ko ba haka ake faɗa ba me yasa ba ka son irin wannan rayuwa wai kai ba za ka yi aiki ba ba za ka so wanda yace ka je ka nemi naka makiyin ka ne wanda yace ka tsaya ka yi aiki ka samu halal din ka makiyin ka ne wannan rayuwa to an takura mutum kawai sai an takura an zama kawai an koma wani wayawai single account single account account baya ɗaya duk kuɗi ya ce to bari su tara wani can ya zai kwashe ya tafi da shi ba haka ake wa ɗan me yasa ba ka san single account saboda in ana account ɗin a jefe jefe kafin ya hau sama kayan ke na kayan gaba kuma haka ne mutane kowa ya sani ba duk wanda har mai maka musun in ya koma gida zai ce haka wannan ai suna faɗa abin da to mu mun saba da rayuwa irin nan walwala walwalan kuma ba ta halalta to to ya za mu yi mu samu gyara kai ba ka son a gyara ni ba ni son a gyara wanda ba ta son a gyara wanda ba ya son kowa ba to ya za a yi a gyara mala'iku za a turo kanan kenan to haka na addinin haka na rayuwa na addinin ma haka ne na rayuwar ma wanda ma ba addinin bane tsarin ma ba na to shi ma duka haka ne shine Allah ya ce to shi dai manzo Allah Allah ya ce manzo Allah ni dai ga abin da nake ga shari'a to al'amarin addini a bitara ka bi kar ka bi soye soyen zuciyar wani kuma duk wanda ya ce zai yi irin wannan tsari na shugabanci na ka'ida to na dama bai kawo balle ne yanzu ina ce sayyidina aliyu karamallahu wajahu dan uwansa ne zo ce to kai ne kai ne khalifa a ba mu abun duniya mun saka wani aiki ne ba mu biya ka ba a ku kana khalifa ina dan uwanku kuma sai an yi wani aiki ne ai to eh ko da ke da shi da dan uwansa ba da karshen da dalilin haka aka saba da kwashi kayan sai koma waccan gwamnati to a da kenan a da kenan ga inda ake bada bulus to kai ma haka ne kai ma haka ne kai yanzu ana cewa dan uwanka ya gwamnati ba wai iya shiga ka kwangila ma kake so ba a'a ya tsebo kawai roka shi a baka kawai a tura maka ga ja'ala kuma ba tare da kayi komai ba to ‘yan uwa ku taya mu tunani ya za a gyara da irin wannan tsari kai da ni da ke da ku duka haka muke to ba yau mai ta zama ba ai ta zama cikin ya mu didi eh kullun dai aka ce a haka ne haka za a yi ta rayuwa kowa ya je ta san wuyansa ya yi ta fama inda ba a son gaskiya ba a son ka'ida ba a son shari'a wata baturiya a ingila lokacin da aka ce an kawo shari'ar zamanin su yarima da aka tambaye ta tace ha to kai ba barawo ba me yasa take damuwa da a yanke hannun barawo ita kirista ce kuma baturiya ce kuma ta ce ita ba ta san dan me yasa ake ta wannan damuwa ba kai ba barawo ba sai za a yanke hannun barawo tunda ba naka bane ka hamunta kai ba mai kisan kai ba an ce wanda ya kashe wani za a kashe shi to ina ruwanka inda kai ba ka kisa kace kai ita a bisa fahimtar ta criminal din su suke avoid din shari'a saboda sun san su za a ka ga ba musulma ba ce ba yar Najeriya ba ce kirista ce baturiya ta ingila mata ce ita ba ta ga dan ne yasa ake ta hayaniya shari'a shari'a ana ta surutu kuma ita ce jirarar manzon Allah din nan innahum wa'annan wa'anda suke neman ka karkace ma shari'a to asaran ta karkace masa balle annabi ba zai karkace mata to amma alkalam bin nabi al-murad ummatu duk wanda aka zuga shi aka ce kare bi ka'ida ya kauce wa ka'idar na shari'ar musulunci lan yugunu an kamin Allah kiya an je lahira za su kare ma azabar Allah lokacin da wakili nakiri zai kama ka da munkari a kabari suna dimanka waye zai yi ma kwalala wayannan da suke son zuciya suke son ka karkace duk su kura ka wuta ne dai su je su abun ka ba su abin da ka ba su ka musu abin da ka musu shi kenan sun tafi sun barka kenan daga an kai ka kabari sai su dawo wani ma ba zai zo ba sai ai wani ya rasu Allah ya to ai tun da ba dama ni ni kadai shi ya sani tun da ba zan gani ba ba zai gani ba da kawai ji abin ne sai Allah ya Allah ya raka taki gona ma wani haka sai ga maka ba ma zai je makabarta ba ma balle ya raka ba abin da za su wadatar maka daga azaban Allah ba su kare maka ba wa inna zalimina ta gaza azzalumai da kafirai kai Allahu akbar ka ji abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ga mu inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd azzalumai group ɗaya ne sashen su masu son sashen tun daga azzaluman kafiran farko fatin su ɗaya ne ba bambanci to har zuwa azzaluman yanzu babu wata fati APC DDP menene duka azzalumai dai fatin su ɗaya ne ko a APC yake ko a DDP ko a ina ne inda azzalumi ne dan fatin azzalumai ne to yawa kar a rubuta ka ce a yasin da kana PDP ko kana APC ko kana ne inda azzalumi ne to ko a wani fati yake shi fa ba wannan fatin yake ba kawai jikin ruhin ne a nan amma asalin yana asalin ruhin yana can wancan babban fati mega fati ta zalimai ita ce mega ko ku mega fati kenan to na zalimai kenan Allah yake ce mana wato azalimai dama yan mega fati sashen su masoya sashi na a kowane fati suka ko sun yi rijista a kowace fati to ba a nan zuciyan ba ta nan tana can to haka tun daga kafirci har zuwa fasikanci in ka samu fasikai fatin su ɗaya ne ko a ina suke fatin su ɗaya ne yawwa da fasikin ɗan izala da fasikin ɗan ɗariƙa da fasikin ɗan shi'a da fasikin ɗan menene za su haɗu ne a kulau ɗaya a lokacin ba ɗariƙa ba izala ba shi'a Ina ce na yi ka tsobara kuma haka haka ba an ce wani ya taba surutu ya kuna religion religion religion na gara to duka manyan su da su muke shan wayin wane ne ba mu sha wayin da shi ba a cikin manyan manyan ku da kirista da muslim da menene ma duka muna haduwa me ga fati duk ƙarya ana magana addini ƙarya suna can ne da ba yasa ba za ka ji suna faɗa ba su tsakanin su bakin su ɗaya saboda haka Allah ne ya faɗa shi yasa muke faɗa ya faɗa inna zalimina ba'dhum azzalimai saitan su masoya sai to masu tsoron Allah fa ba su da goyon baya duk inda kake kai mai tsoron Allah ne baka da fati a fatin kuma sai a kore ka sai ma a ji a milifayin zaɓenka saboda ne ba ka da magoya baya waye magoyin bayan ka wallahu waliyul muttaqina Allah kadai shine masoyi mai jibantan al'amarin mai tsoron Allah inda kai mai tsoron Allah ne za ka yi magana kan tsoron Allah to za ku bata da maza da yawa za ku shirya da su kar ma ta yi shirin cewa ku samu shiri tana faɗa shi ne gaskiya gaskiya har gaskiyar damu ko ba haka ba ba mai goyon ba haka ba sai Allah sai dai Allah shi ne kaɗai mai goyon ba don haka kawai mumini kai ka yi haƙuri a addinin haka ne a kuma rayuwar duniyar ma yanzu da ake ciki haka ne mutane suna nan ba abin da suke so sai dai ka ɗauki wani abu ka ba su to shi ne ka musu gwamnati musamman 'yan ƙasanmu ga munan hausa fulani 'yan arewar najeriya kaza kaza ba wanda yake wai a ce wai ka ba shi directive cewa ga yanda za a yi ka koya ka zama mutum kai ma ka nemi na kanka da kanka ko ba wannan bane kawai ransa a bace mun da yake so kawai yanzu ya gaishe ka sannu babba kaza kaza ya gida lafiya ko eh ka dauko 500 rungo shi ko baka masa hanyar shiga makaranta ba ko baka masa komai ba inda kullum zai samu 200 200 200 500 a gidanka a yin shinkafa an gama a zuba masa yake kai ne mutumin kirki ba haka rayuwar mu take ba ko da ya zamu jaru ke wuya na'am hada basairu lil nas هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون haza wannan qur'ani da wa'annan ayoyi da kuke ji muna karanta basair linnas awareness ne muke ta tura mutane muna ta awareness din mutane inji Allah wayar da kan mutane hanya su kan hanya nuna musu basira kai ka waye ka fahimta ka san ina ne aka fuskanta Allah ya ce wa'annan ayoyi aikin da suke yi suna wayar da kan mutane wa hudan shirya ne wanda in ka bi za ka tsira ake gaya maka a fidda kai daga bata fidda kai da daga halaka wa rahmatu kuma inda za a ji ka'ida a bi shari'a a gyara a zauna yadda take so da an samu rahama duk wancan kalata kalatan ba zai sa a samu rahama ba rahamar kenan a same ta a bin ka'ida ta gaskiya liƙaumin amma fa ba kowa ke gane rahama ba ne sai mutane yuƙi nuna wanda suka sakankance da cewa abinda ake gaya musu nan gaskiya ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala na'am ba abin da yasa aka ce aka kyamaci shari'ar musulunci tun daga sama har ƙasa illa kawai ana son zalunci illa ba a son gaskiya illa ana son a raba mutane da samun kwanciyar hankali da hutu illa waɗanda suke son insecurity su suke cin fa'idar insecurity su kawo insecurity a cikin al'umma amma shara musulunci suke da security suke da security wala kun fil kisasi hayatun ba ma kisasi ba fa aka yi fa in mana simple example misali mai sauki ba tafi a kai ba yanzu don Allah shekaru 'yan kaɗan ɗin nan da suka wuce shekaru 'yan kaɗan tsara suka lungu-lungu anguwa-anguwa ko ba haka ba mace ma ba ta isa ta je anguwa wani layin ma ba ta isa ta ba daga magariba ta yi ba haka ba ne har mazan ma su ma gudu kata kata da rana kata suna gudu ko ba haka ba ba fa kama tafi ba komitoci aka kafa na anguwanni na dattawa idan an sai aka ce to tubabbun wayannan masu aikata laifin su an nada su a cikin aikin su suka san kansu aka gyara tubabbun aka musu gata aka ce ku rike kowane dabbarin ja'iri mai wannan halin su kama shi fa ba kisa fa ba yankan hannu kwantar da shi a zuga masa a masa zugin bulaloli an a gyara shi tukuna ce to ko magana mai nuni yayi wa babba uba ne kamar sa an ubansa ko mai kwamiti su kamo shi su masa wannan kawai yaya yanzu ina sara suka to ina ga a ce an ce wane ya sari wane da wuka alƙalin haya court ko alƙalin shari'a court na go kaza ya yanke masa hukunci don haka a BRC tana sanarwa a jin mutu daga bakin Malam Ibrahim liman Katabu BRC tana sanarwa za a haɗu a stadium ƙarfe kaza na yamma a filla kansa saboda ya kashe ɗan gidan wane ya mutu kowa ya zo ya ga an filla kan gobe ma wani a filla kan jibi a ce wane ne ya yanke hannun wane shi ma yau za mu yanke hannunsa a zo a yanke don Allah wa zai sake yanke kan wani ko hannun wani kuma duk duniya ta san gaskiya ne amma saboda me me ga fati su ne masu kisan su ne masu sama a kamo musu 'ya'yan mutane ma je su yi tsafi su ne masu menene don haka ba za a yi ba za su sauƙaƙar zuciya ne da musulmi da kiristan har musulmi yana sallah yana kuma ya ce shari'ar musulunci haba malam za ka mai da mu baya wato kuma za a koma wannan wai shi musulmi ne to ina musulunci na musulunci to ba dole a tawo gaba ba a kashe ɗanka a banza a sace ɗanka kana ganin gidan da aka je aka yi romansa ba ka isa ka ce komai ba haka za a yi da tafiya shi ya sa ma mai alanta da mashin sai ya yi abin yawwa ya hau doguwar ya hau sabuwar silba kawai ya yi ya zo ya ce ya ɗebe ta ya je karere ya kai kuma ta a kai ta asibiti ya zo ce sannu ba ba sannu sai ka ya so to me za a yi ba abin da ake yi babu ba biyan diya ba komai amma da ya san dan ya samu simba in ya shiga wani ya karya shi ya cire masa kafa ko ya cire masa hannu aka je asibiti aka yanke ya zo yana yawo gida za a tattaro to yanzu dai muna son miliyan talatin takwas ne na rabin biya kudin rabin biya ko miliyan takwas ko a ce to ana son miliyan takwas daga wurin ku biyan hannun wane da ɗan gidanku ya yanke dangi su haɗa a zuwa same ka kai yayansa ka kawo dubu ɗari biyar mabiyin yaya dubu ɗari biyu baffa dubu ɗari hudu baba dubu ɗari biyar abi duka aje dangi dangi dangi duk wanda suke magadan na a ce to a haɗa nan an ba ku nan da shekara uku faɗa wannan kuɗi miliyan takwas faɗa ku bayar akwai mai sake alanta da mashi akwai mai goge wuli yana kan mashi za a samu to babu tunda ba na Allah ake so ba a je a yi sai a yi ta kwabawa kwabawa a tafi kenan kowa ya san gaskiya duk har yahudu sun san musulunci shari'ar musulunci sun san gaskiya ne sun san kuma ita ce mafita amma tunda su ne mega fati su ne azzaliman su ne yan tsafin su ne yan menene to ba za a yi ba kana magana ce ka kawo tashin hankali Allah subhanahu wata'ala ce to rahama ce amma ba kwa so ba wanda suke gane rahama ne sai wanda suka yi imani ya ƙini imani na gaskiya ba imanin lamfa-lamfa ba sune suke gane rahama ne na'am أم حسب الذين اجتروا najtarahu أم حسب الذين اجتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون
to Allah subhanahu wata'ala ya ce to yanzu a matsayina na alƙali adili wanda ni nake a shari'a wa kowa in an je lahira hasiban ladina sharahu sayyi'at wayanda suke ta aikata ta'asa suka yi masha suka ci haram suka ci hanci suka ci rashawa suka sace dukiyar jama'a suka sa aka kashe marar wanda ba su so suka yi duk irin wannan ta'asa da ta'addanci suka yi zina suka sha giya suka yi fasikanci suka yi komai sai suka zo lahira an na ja'alahum sai mu sanya su kallabi na aman daidai da wanda suka yi imani wa amilu salihat daidai da wanda suka yi aiki na gari mahayahum a rayuwarsu na duniya sun huta wa mamatuhum a lahira ma sun sha kuna son wannan hukuncin ai waye ke san wannan hukuncin a je lahira kai kayi ta ibada ka bi Allah ka hana cin ka ka guji cin haram ka guji fasikanci ka guji dukkan ta'addanci wasu sun kashe ma yan uwa sun yi tsada sun cuce ka ga yanzu wasu suna magana a ba su farko an ki duk sun mutu dan farko ya tafi ba eh ba gratuity kuma kana gani sai wannan da hana ka fashion nan da hana ka karatu nan da wanda ya kashe dan uwanka nan da wanda ya ci amanan nan da wanda ya maka zina da mata da wanda ya zuwa zina da yaya mata ciki kuma aka ce ko ta aka ce ya tsira da irin duka sai suka zo kawai aka bar filin hisabi sai Allah ya ce ku tafi aljanna kai sun kafin ka shiga aljanna ma sun riga ka wa yake son haka ai kun ba mu majalara ba kun ce ba ku yadda ba ke to a matsayin Allah a matsayinsa na sarki adili ya ce shi kenan kuma sai kuma su tafi sun more a duniya sun mutu sun tafi lahira sun more a lahira kuma sai a yi haka Allah ya ce sa'a ma ya kuma kai wallahi wannan hukunci da kuke yankewa kai munin gaske mu daidaita azzalimi da mutumin kirki bari in dawo fatin mutanen gidanmu yan hakika sun ce duk ɗaya ne ce kuma addini ne ya duk ɗaya ne ka gajiyar ka kai wani matsali ka yi zinan kamar sallah ka yi iskancinka duka ɗaya ne me za faci ne su ma zuwa wancan faci Allah ya ce to kai dan hakika ka amma ka kuma ne yan hakika kuna Allah kuke cewa yayi haka to wannan declaration ne daga Allah kai dan hakika ina ta samu cewa Allah ba zai Allah kuma kai ka canza masa hukunci Allah ne yake ga maka wannan declaration babu kalman kafirci ma kawai a nan gaba daya cewa Allah ya am hasibal ladzina tarahu sayyi'at yanzu wanda suka yi sayyi'a suka aikata suka yi ta'ata suka aikata munanan aiki kuma wai zato suke yi shehu ma sai ya hada biyu dan ka san kai ƙarya kake ba shehu kake yi ba shehu kana yake fassarawa yace al-kufru wal ma'asi da ya ga yace kufru to ai da kafirai ake sai yace wal ma'asi wanda suka yi al-kufru suka yi kafirci to me wa wasu ba kafirci suka yi ba alma'asi suka yi zulbai suka yi sadan Allah suka yi sai su zama ikon sai shehu ya ce me yasa nake yawan cewa shehu ya ce saboda wanda yake cewa mai bin shehu ne ya ji abin da shehu tsaye wanda yake tsammanin shi baya bin shehu amma ana ce masa shehu haka ya ce ya ji ƙarya ake wa shehu ba haka yace mutane su waye wannan shi yasa fi yawanci yan ce muku shehu yace in nace shehu na shehu Ibrahim nake nufi wannan littafin shehu Ibrahim ne rubuta tafsirin sa ne to wani yana cewa shi dan shehu ne masoyin shehu ne ya rataye wata shehu ya komai yana istiraha sai ya aci kuma ya ce duka ɗaya ne kuma har ya sa ana zagi shehu to kai da kake zagin shehu ka san ka faɗa haɗu da la'antan Allah domin man adali waliyan faƙar anan tuwil harbi ba haka shehu ya faɗa ba an ce ma haka shehu ya faɗa kala ce kai kuma da kace haka shehu ya faɗa ka sa aka zage shi kai ma la'antar Allah ta hau kanka dan kasa an zage waliyin Allah wannan ke sa muke isar da wannan sako mutum ya san ba sakon shehu bane ba ra'ayin shehu bane ba haka shehu ya koyar ba in ya so ka ce ka zage shehu la'anan za ta koma kanka dan ka san ka zage shi ne a rashin hujja kai kuma da kake yi kake ko an ruɗa ka ne koya ne ka ɗauka haka shehu ya koyar to ka san ba haka shehu ya koyar ba in ka ci gaba ma kai ka shiga cikin la'ana a banza ba gomi mun riga mun yanke ma hujja kuma kamar na riga na gaya mu mutane ko mu ba ma da ba ma lullube jambo mu ce ba za a yi treatment ɗinsa ba mu ba haka muke yi don da muka ga jambo za a yi treatment ɗinsa ko da mai tambar zai ta iyo duniya ta ji mu bai dame mu to sai shehu ya ce allazina karahu sayyi'at wanda suka aikata munanan ayyuka iktasabuha suke aikata ta suke tsororin ta yazunnuna suna zaton Allah Allah yaj'aluhum sai sanya su kallazina amanu daidai da wanda suke da imani wa amilus salihati daidai da wanda suka aikata kyawawan aiki sawa'un mahayahum a rayuwarsa haka wa mamatuhum a mutuwarsa haka la sai Allah ba zai taba yin haka ba sa'a ma ya kumun wannan hukunci da suka yi ya munana kwarai yace wa hadha bainal kuffari wal mu'minina ce wannan aya ba ta tsaya kan kafirai bane tsakanin kafirai da mu'minai inna allaha la yusawwi bainal kafirin wal mu'minina fil akhirah Allah ba zai taba daidaita tsakanin mu'minai da kafirai ba a lahira gaji wannan yauwa aw bainal mu'minina alladhina yaktasibuna sayyi'ati wal mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat an ya ce Allah sarki kaji abin da shehu ya ce bayan yayi magana Allah ba zai daidaita tsakanin kafirai da mu'minai ba su zama daya a hukunci a lahira kana kafiri ka je ka daidaita ka da mu'mini ku shiga aljanna shehu ya gama wannan wannan gaba sai yace aw bainal mu'minina allazina yaktasibuna sayyi'at ko tsakanin waɗanda suke mu'minai ne amma suna aikata ta'asa suna aikata munanan aiki wal mu'minina allazina ya'maluna salihat da mu'minan kuma da suke aikata kyawawan aiki Allah shehu yace Allah ba zai hada wannan su mace فلهذا صارت صارت هذه الآية تسمى مبكات العابدين kun ji waliyai kun ji sufaye shehu yana ba mu labarin sufaye na gaskiya da waliyai na gaskiya ya ce wannan aya da muka karanta kowane mumini ya ka girgiza shi shi yasa mu ma da muka zo gaban ta hana mu wucewa ya ce to a wurin malaman sufaye suka ce wannan aya wajen kukan bayan Allah masu ibada kenan wajen fashewa da kukan bayan Allah masu ibada ita ce wannan aya yace baka abidun salihun akwai bayi daga cikin bayin Allah waliyan Allah salihai da suka yi kuka yayi kuka bata ya kwana yura shidu hadil aya yana maimaita wannan aya a nafilolinsa na dare ila sabata sai bai wani cikin waliyan Allah da dama wanda da ya zo nan kan wannan aya da ya zo kawai am hasiban lazina sharahu sayyi'at an naj'aluhu kal ladzina amanu wa amilus salihati mahayahum wa matu sa'a ma yakum to sai ta mai sai ka ta ci gaba ayan yake ta karanta ya dauko wata nafilan ma sai sake karanta wannan ayan ya ta mai mai wannan ayan yana kuka hawa yana zuba tun da ya fara nafilan sa da farkon dare har asuba wannan ayan yake yana zubar da hawa an yi takaridi ya zo a cikin tafsirin kazin daga masoro ya ce wani mutum daga mutanen makka ya ce mun nan ne inda ɗan uwanka tamimu dari in ji masoro ya ce a wannan gurin a masallacin ka'aba a nan ne ɗan uwanka tamimu dari ya tsaya yake nafila wala qadara aishu wallahi na ga waliyin Allah tamimu dari kama za ta lailatin ya tsaya wata dare hatta asbaha har ya kai asbahi au qara ba an yusbiha ko ya kusa ya kai asbahi ya qara'u ayatan min kitabillah yana karanta wata aya daga littafin Allah yarka'u biha da ita zai fadi daga kan akanta zai yi ruku'i wa yasjudu yayi sujada wa yabki yana kuka wata aya ce am hasiban ladzina sharahu sayyi'ati an yasjuduna ai annabi Allahum har zuwa karshe an gane wannan ya zo a tafsirin Khatib Imam al-Qurtubi ma ya turo daga Bashir cewa na kwana a gurin Rabi kowa san Rabi wani waliyin Allah ne zabe mashhuri dun Khaisam a wata dare ya tsaya yana sallah ya wuce wannan aya sai ya tsaya duk tsawon darensa har safiya ta waye yana ta maimaita wannan aya yana kuka kuka mai tsanani a wannan ayan ya tsaya sun rako'insa yana ta maimaita wannan aya ibrahim bin ash'ab kowa ya sani waliyin allah ne ya ce da yawa na ga kubailu ɗan iya shi ma kowa ya san shi a cikin layin waliyan allah yana maimaita wannan aya daga farkon dare har sa, da makamantan wannan aya yana cewa laita jiri min ayil fariqaini anta ya hudayl hudayl na na sani ko a wani bangare nake ni ina cikin alladina sharahu sayyi'ati ne ko ina cikin wanda suka yi amalus salihat kaji bayan Allah wa kanat hadhihi al-aya wannan aya inji Imam al-Qurtubi yace tusamma ana ambatanta mabkatul abidina wajen kukan masu ibadan Allah wannan yana cikin tafsirul Qurtubi juz'i na 16 shafi na 166 tafsirin sa'alibi juz'i na ɗaya juz'i na hudu shafi na ɗari ɗaya da arba'in da biyar ruhul ma'ani juz'i na ɗaya shafi na ɗari juz'i na ishirin da biyar shafi na ɗari da hamsin da ɗaya imam to shi kenan insha Allah dole za mu tsaya a nan tun da lokaci ya zo mana sallallahu Allahu al'azim wa ballaga rasulul karim wa nanu ala zalika min al-jahilin amma insha Allah gobe za mu ci gaba fatiha ma salatu fatiha فاتنا وبالفاتحين وأسرتنا ثلاثة لك على آله إلى صلاتك المستقيم وعلى آله وصحبه المختار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين